أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو muna bakwai ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya dace da sha biyu ga watan shida miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2016 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta saba'in da ɗaya a kan shafi na hamsin da tara a yau kuma da yarda Allah za mu tashi aya ta saba'in da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu da za mu gabatar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
الله سبحانه وتعالى يتي وقال طائفة من أهل الكتاب wata jama'a daga cikin ahlul kitabi ta faɗa ma wata jama'a daga cikinsu ma'ana sashensu ya gaya ma sashi kaga wannan wani labari ne wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka shirya wannan badakala bai san abin da ake shiryawa ba amma da yake annabi ne na Allah kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya kai addininsa inda ba a son ya kai domin shirya ma addini makirci ko kuma waɗanda suke kula da addini makirci ba abu bane wanda jiya ne aka fara sannan kuma ba abu bane wanda yau ba a nan gayi kuma ba abu bane wanda za a bari gobe ina fata an fahimce ni a'a kullun a yanzu zaman nan da muke ciki yanzu wurin ga da muke zamne akwai a duniya waɗanda suna nan suna shirya ma addinin Allah makirci don haka kullun sai sun shirya ma addini makirci sannan kuma Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ganar da masu imani hanyar da suka bi suka shirya wannan makircin kuma Allah zai mayar musu da makircin su idan muka dubi wannan aya wato Allah subhanahu wata'ala tafsili ne yake yi na wani abu wanda ya gabata an faɗa cewa abinda ahlul kitabi suke guri shine su batar da mutane to tunda suna gurin su batar da mutane sai Allah subhanahu wata'ala ya fara yi muna bayanin hanyoyin da suke bi waɗanda za su batar da mutane kenan an ce ma wani ga abin da yake son ya aikata sannan kuma sai aka faɗa maka makamai waɗanda yake tattalin zartar da aiki da su tunda bai yiwa a ce mutum yana son aiki kuma bai bi hanyoyin da yake son bukata sai ta shiga ba ko ba ka dan bane yanzu in ina da wata bukata dole in ina son in je wani gari ya kamata in san hanyar da zan je shin bisa moto zan je ƙasa zan je zan shiga mota ne ko ta jirgi zan je dole sai na bi hanyar da zan je to ahlul kitabi a cikin zukatansu suna gurin su batar da ku Allah ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum law yudillunakum to daga cikin hanyoyin da suke bi yalbisuna al-haqqa bil batil ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun sannan kuma daga cikin dalil wato hanyoyin da suke bi ga ɗaya daga ciki kuma wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi ga wata hanya wanda suka bi ga wani makirci wanda suka shirya don su batar da masu imani sai Allah ce wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab wata jama'a daga cikin ahlul kitabi ta ce aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abin da an kasabkar ga waɗanda suka yi imani ma'ana ku yi imani da waɗanda suka ce sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajhan nahar farkon yini domin farkon abu daga fuska yake farawa to an ce wajhan nahar ba a cewa huska yini ko tunda ini bai da huska sai dai a ce farkon shi amma abinda ake nufi farko ne wakfuru akhirahu sai ku kafirce da abin nan da kuka yi imani da shi ƙarshen yini la'allahum yarji'un dan saboda su dawo daga wancan addini da suke kaga wannan shi daga cikin wasa'il da suka bi don saboda su batar da masu imani wai hikimar da suka ɗauka suna dibin cewa su an san su ma'abuta littafi ne idan suka yi imani aka gansu an yi sallah tare da su sallah asuba an yi sallah azhar tare da su an yi sallah la'asar tare da su magriba sai suka kafirce to da yawa daga cikin waɗansu mutane za su ce a to mutanen nan tabbas sun gano wata illa a cikin wannan addinin shi yasa suka bar shi kuna gane ni ana farawa ne sai an ga kamar abin gaskiya ne domin suna da ilimi kinan tun da su sun yi har sun ɗanɗana sun sa abin da a ciki wannan uslubi ne na mi na a ɓatar da hankulan mutane wannan kuma a yanzu ma manya-manyan wato yan fowon nayin na duniya shine uslubin da suke aiki da shi za a zo da kai a kulla harka kai ta arziki sai a turo ma 5 miliyon cikin kwant ka ɗauka ka je ka sai kaya ka tura a turo ma 20 miliyon ko a turo ma kaya na 30 miliyon sai an shaku da juna an yi komai sai a ce wato yanzu akwai ta harka ta 200 miliyon da za a yi ana bidan kuɗi kun babu kuɗi sai ka je da jallinka da na mutane ka kawo sai ka haɗa 200 miliyon ka ba su khalas an tashi da kai kaga sun yi imani wajahan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un shi yasa ba duk mutum bane wanda yazo yace ya shiga cikin musulunci za a yarda da shi mutum zai iya zuwa ya musulunta ba dan ya musulunta ba yanzu kun ga kamar kasashen turawa yadda suke ma musulunci za a tura mutane waɗanda suka yi karatu sai su je jami'a ta madina sai su je sai su ce su musulmi ne su musulunta su shiga kulliya ta tafsiri su shiga kulliya ta hadisi su shiga kulliya ta fiqh su shiga kulliya ta lugha su yi karatu su yi karatu sai sun samu babban diploma ga su da gyamma kana ganin su ana sallah da su masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar musulmi na gari da sun kare an ba su doktora sun koma sai su aske gemi sai su zamana cikin academy manya manyan university suna shirya ba musulunci makirci don haka ba wani abu ne wanda za a kare yin shi ko yanzu ana nan ga aikata shi to don haka in kuka yi hakan ga waɗanda ba su da zurfin tunani ba su da kaifin hankali za su sa tsammanin cewa kun gano wata illa shi yasa kuka bar wannan addini sai Allah ce kuma sai suka wada cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yi imani kada ku ba da gaskiya illa liman tabi'a dinakum sai ga wanda ya bi addininku kun ga dubarar da suka yi anan shine cewa suna tsoron waɗansu in suka je suka musulunta su tabbata akan addinin musulunci kun fahimta sai suka ce kada ku yarda illa man tabi'a dinakum sai dai wanda ya bi addinin ku kaga nan sun nuna musu cewa addinin su shine na gaskiya ku yi kishin addinin ku domin in ba su faɗa musu wannan ba suna iya su musulunta su ga gaskiya addinin musulunci sai su yi aiki da shi amma da yawan mutane bin al'ada ko kada su sa ƴan uwansu kunya shi yasa suke barin addini ko su saba ma Allah subhanahu wataala wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yi imani da kowa kada ku yarda da wani in ba wanda yarda da addinin ku na gadin gadin na iyayenku kaga dubara kenan sai Allah ce qul innal huda hudallah qul kace da su innal huda haqiqa shari'a ta gaskiya hudallahi shari'a Allah ita ce addinin musulunci an yi uta ahadun misla ma utitum shin an ba wani daga cikin wani tamkar abin da aka baku aw yuhaddukum inda rabbikum ko kuma za su kafa muku hujja a wajen ubangijinku to anan za a samu matsala domin daga qul innal huda hudallah magana bata fito ga fili ba ayoyin nan yanzu in muka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yi imani sai wanda ya bi addinin ku qul innal huda hudallah kace shari'a shari'a ce ta Allah to an yi uta ahadun misla ma utitum an ba wani tamkar abin da aka baku kaga magana ma'ana ba ta hito ba aw yuhajjukum inda rabbikum ko ko su kafa muku hujja a wajen ubangijinku ba za mu gane wani abu ba to nan ne malaman tafsiri suka yi kokarin yadda za su yi su kusanto da abin ga kusa ga hankalinka domin mi domin wani aiki dole sai an bar masu shi su yi aikin su waɗansu malaman tafsiri suka ce da an ka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sai an ka ce qul innal huda hudallah ma'ana wannan raddi ne an ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gare su to in raddi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin an yi uta ahadun misla ma utitum shina da alaka ne da qul innal huda hudallah ko ko shina da alaka ne da aya ta farko aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un waɗansu malaman tafsiri suka ce anan qul innal huda hudallah wato jumla ce i'tiradiyya gitto ta aka yi an yi uta ahadun misla ma utitum kenan magana ce ta malaman yahudawa ko ko sashen su abin da ya faɗa ba sashi wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum li alla yu'ta ahadun misla ma utitum kada ku yi imani da sai wanda ya bi addinin ku don kada a ce an ba wani irin abin da aka baku aw yuhajjukum inda rabbikum ko ko in kun yarda da an ba wani irin abin da aka ba naku ko ko kuka yi imani da wani addini kenan za su kafa muku hujja gaban ubangijin ku ranar tashin alkiyama cewa kun shiga wannan addini wata su malamai suka ce a'a shi qul innal huda hudallah raddi ne ko kuma jumla i'tiradiyya amma nan an yi uta ahadun misla ma utitum yana da alaka ne da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum amma aw yuhajjukum inda rabbikum yana da alaka ne da aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un to amma anan kafin ka gane wannan sai ka shiga cikin ilimin balaga akwai lokacin da za a jero abubuwa guda biyu ina fatan kun fahimce ni to ko wani akwai abin da zai zo ba yana da alaka da shi yana yiwa su zo jere yana yiwa ba za su je jere ba bari in ba ku misali don ku gane sosai don wannan wurin matsala gare shi sosai Allah ya ce waja'alna al-laila wan-nahara ayatai famahauna ayatal layl kaga da Allah ce waja'alna al-layla wan-nahara ayataini al-layl wan-nahar sai Allah ce famahauna ayatal layl ya fara magana da dare haka ne sannan kuma da zai ci gaba da magana kuma sai lokacin da zai jero sai fara kuma da dare waja'alna ayatan nahari mubsiratan kaga sannan kuma ya kawo rana ya fara da dare ya kawo rana sannan ya fara bayanin hukuncin dare ko abin da yake da alaka da dare sannan ya kawo yini amma wani lokaci ba haka zai yi ba zai zo da su guda biyu jere sannan ya fara da wancan na farko kenan ma'ana in aka kawo dare aka kawo rana marmakon a fara da dare sai a kawo na rana sannan a sai a kawo na dare to cikin wannan aya shi ne aka yi da aka kawo wato aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahum da za a yi raddi wani ya kamata a yi maraddi da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kaga wanda ya kamata a fara yi maraddi shine wato aminu billazi unzila ala alladhina amanu amma sai aka fara raddi da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum sannan aka yi raddi da آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون to idan muka ce haka ne ma'anar take ya za mu gane ta sai mu ce da aka ce an yi uta ahadun misla ma utitum yana da alaka da wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku yi imani sai da wanda yadda da addinin ku da aka yi musu raddi sai an ka ce qul innal huda hudallah anan an fara musu raddi wato shiriya shiriya ce ta Allah kaga raddi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu li wato hasadan alla yu'ta ahadun misla ma utitum kuna hasadan ne a ce an ba wani irin abin da an ka baku to shi ko au yuhajjukum inda rabbikum yana da alaka da aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un ko kafirce makarshen shi to dan mi li alla yuhajjukum inda rabbikum domin in buku kafirce ba za su kafa muku hujja ranar tashin alkiyama su ce kun shiga cikin addinin su ina fatan kun fahimta qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha kace to falala ga hannun Allah take yana bada ta ga wanda ya ga dama al fadlu shine fifiku kenan kada ku sa tsammanin don an ba ku annabawa masu yawa an ba ku kaza an ba ku kaza Allah bai isa ya ba wani ba duk yadda kake takama Allah ya baka wata ni'ima wallahi sai an ba wani ni'imar da in kana da rai baka mutu ba sai ta lumka taka ninkin ba ninkin nan da shekara arba'in da suka wuce miliyon guda aiki ne ko ba haka nan bane mai jikka ɗari babban mai kuɗi ne ko ba haka ba abincin dala biyar baka iya canye shi ko ba haka ba yanzu miliyon ɗari ma ba wani abu bane da ko Nijar gaba ɗaya kaf ko gwamnatin Nijar ba ta da miliyan ɗari. Ha? Eh, na'am. Da komi, dala biyar. Kan rago da cinai da komi dala biyar. In an koma baya bai kai haka nan. A Nijar an yi lokacin da babu mai miliyan ɗari. Ko ba haka ba? Yanzu ko ba zancen miliyan ɗari na aka yi ba. Miliyar. kaga da mutanen da suka mutu wancan lokaci shekara hamsin da suka wuce in an ce mutum yana iya mallakan miliyon dubu nashi na kare za su yi mamaki ko ba haka ba to don haka fifiko na Allah ne ga ci gaban da aka samu duniya ta samu waye ba da wannan fifiko Allah subhanahu wataala shi yasa dan an ba ku annabawa kun zamanto daga cikin tsatson annabawa kada ku sa tsammani Allah bai iba su falala in ba ku ba biyadillahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim Allah wasi'un mai yalwatawa ne alimun masani ne an yi hasfukin muta'alliqat li yufida ala al'umum da an ka ce wasi'un Allah yana yalwatawa me yake yalwatawa sai ba a kawo shi ba domin mi domin dukkan abin da ake yalwatawa wa yake yalwata shi Allah subhanahu wata'ala Allah yana yalwatar da rahama shi rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim qala adhabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay'in wannan duniya da muke cikinta Allah subhanahu wata'ala shi yake yalwata ta wato was-samaa banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun sannan kuma kursiyu na Allah Allah ya yalwata shi wasi'a kursiyu hus samawati wal ard wa yasa yalwata samai da kasai Allah subhanahu wata'ala shi yasa bai ce mai yalwata kaza bane a'a in an kawo abin da ya yalwata yayi niyya amma kuma dukkan abin da zai iya yalwatuwa wa yake yalwata shi Allah subhanahu wata'ala alimun kuma masani na wani lokaci sai ya kawo muta'alliqin shi wani lokaci kuma ba zai kawo muta'alliqin shi ba wani lokaci sai ya kashi khas ya ce wallahu alimun bi zati sudur Allah masani na ga abin da zukata sun ka kumsa ko ba haka ba amma ba abin da ɗayan zukata suka kumsa ba Allah subhanahu wataala ya sani to in ya shafe shi li yufidal umum wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wataala masani ne ga dukkan komai ina fata kun fince ni kenan malaman luka suna nuna cewa duk lokacin da an kai hasfu to mafi yawanci saboda abin ya shafi komai da komai da an ka ce wasi'un duk abin da an ka yalwata Allah ne ya yalwata shi alimun Allah masani na ba a kawo abin da ya sani ba Allah subhanahu wata'ala masani ne ga dukkan komai sai Allah ce yahtassu bi rahmatihi man yasha يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته Allah yana keɓancewa da rahamarsa man ya sha'u wanda ya so, amma nan da yawa daga cikin mutane sai ana cewa to ai Allah ya keɓance wanda ya so daga rahama ta mi yasa a'a saboda sun cancanci ya yi musu. In ka ga Allah ya keɓanci mutum da wani abu, to Allah ya san shi mutumin nan shi ya dace da shi. Mu ne ‘yan Adam tunaninmu muke ganin cewa wane bai dace da kaza ba wane bai dace da kaza ba shi dan birni yana ganin cewa da arziki da ci gaba da wayewa da mulki sun dace ga dan birni ko ba gani tunanin mutane ba to sai Allah shi kawo ba kauye daga kauye ya zo da kaya ne ga hannu shagon da ma zai kwana dan wuri na za a bashi sai ya kama da tebur tebur tebur tebur dan birni na nan dan birni na nan shekara da shekaru sai mai ba kauyen da sai zan miliyar dayar ga dan gari kuma yanzu babu komi in ya tashi sai ya fidda zakka ya taimaka ma mutanen da sun ka bashi shagon da zai kwana waye wannan Allah subhanahu wataala kana dan kana dan birni kayi lakwal cikin birni sai Allah shi kawo dan kauye ya fito daga kauye ya zo ya yi lakwal sai ya zan ya samu babban matsayi yan birni nan zama ne ba su zan komai ba waye wannan Allah subhanahu wataala ana da ana dibin wani bai isa ba bai isa ba bai isa ba sai Allah ya maida shi shi na ya isa kuma duk duniya ba ta isa ta dauke shi daga wannan matsayi ba to shi yasa in ka kalli Allah ya yi ma wani bawan shi ni'ima to ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya baka wanda ta fita shi amma ka daina kallon me yasa Allah ya mai kaza domin mi domin dukkan mutane halitta Allah subhanahu wata'ala ne kenan tunda Allah shi ya halitta bai dace ka nuna ba don mi yawawa ne kai bawan shi ne shi ya halicce ka shi ma wancan bawan shi ne da mai kuɗi da talaka da mai mulki da malami da ɗan kabila kaza da Nigerian da American dukkan su halitta ce ta Allah to dan mi ne Allah zai ɗauka kuɗi ya ba wani ka ce a'a ba su yi ba me bambancin ka da shi kai ba bawan Allah kake ba Allah ya ga dama ya bashi sannan arzikin da waye na Allah mutun yanzu da kuɗin shi sai ya ce wanda ni ga dama zan ba ko ba haka ba da abina yadda nake so zan yi to dukiya ta wace ta Allah shi ko bai da izinin shi ne abin da ga dama da dukiya ta ko kai kai na zaka gwada mai yau da za'i akwai jahilci cikin wannan magana Allah ya ganar da mu don haka Allah yana keɓance wanda ya so daga rahama sai raddi ne ga Yahudawa annabtan nan Allah subhanahu wata'ala yana bada ta ga wanda ya ga dama domin kullun kafirai suna ganin waɗanda Allah ya aiko ba su cancanci su zamanto su ne annabawan Allah ba duka da an duba sai aga ba su bane shi yasa wannan abin yanzu ya zamanto wato jarabawa gare mu kafirai suna ganin ba mu ne ya cancanta ba mu gane addini saboda ba mu da ilimin ci gaba na duniya ko ba haka ba hakan ga wanda ya karatu na boko yayi nisa sai shira ganin waɗanga malaman ƙauyawa ne ba su ne ya kamata su nuna mai abin da ya kamata ya aikata ba hakan ga al'umma ta lalace ba ta yi ma malamai biyayya tana ganin ba waɗannan ƙauyawan bane wai mutumin da bai sai da duniya take ciki ba ko ko mutumin da bai cin amana shine ba ƙauye kenan bai dace a ce shi zai faɗa abin shi ba koko malamin nan warin ɗana ne koko malamin nan ba nigerian bane koko malamin nan ba kaza bane kenan ba za ka ɗauka ba ina ruwa Allah da wannan tsarin naka kai na kakkawo kaza kaza kaza shi Allah babu wannan cikin tsari ne shi yasa kullun ake itiradi ga annabawa ana ganin busu isa ba kuma mabiyan su busu isa ba ko ko malamai da suke wa'azi sai ana ganin ba su da kamata ba busu cancanci a girmama su ba busu cancanci a saurara musu ba wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibu alladhina ajramu صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون don haka dole ka bi wanda Allah ba in baka son ka wahala in kana son ka samu lahiya likita dole ka bi mai kai mai biyayya ko ba haka ba in kana so zaka voyage dole kai ma direba biyayya musamman in baka da farmi ko kai alhaji wallahi in baka da farmi baka iya tuka mota ba in an kai daji kai respectin direba don in kai mai faɗa shi na hita ce to ja motar ka sai shi baruka cikin daji dole kai respect ne to in kana son hanya aljanna kai respectin malamai ka'ida ne wannan don su ne suka gadi abinda annabawa suka bari in ko kana son hanya aljanna ka bi su in baka son aljanna kuma shikenan babu wani matsala abu mai sauki ne wallahu dhul fadli azim Allah subhanahu wata'ala mai yalwata falala ne kuma ko kuma abucin falala ne mai girma sai ce wa min ahlil kitab ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yana daga cikin adalci na Allah subhanahu wa ta'ala rarrabe abubuwa su tahi daki-daki ba tare sun cuɗanya da juna ba yadda ba za a iya gane gaskiya da ƙarya ba. Wannan aya tana bayanin cewa daga cikin ahlul kitabi yanzu an faɗi munanan siffofinsu. To wani ne ya ce, a, to an ce ta'ifatu min ahlul kitabi yana yiwa dukkan ahlul kitabi ɗabi'a su ci, kuma yana yiwa ahlul kitabi ba su da alkhairi ko guda. Kamar yadda na gaya muku a jiya, sai Allah ya bayani, wa min ahlul kitab daga cikin ahlul kitabi ana samun man in ta'amanhu bi qintarin waɗansu malaman luka suka ce alba'u nan wato tayi niyaba ne akan ala man in ta'amanhu ala qintarin domin huruful jarri yanubu ba'daha an ba'd wani lokaci inda kamata a kawo ba'un sai a kawo ala wani lokaci inda kamata a kawo ala sai a kawo ba'un ina fata kun fahimce ni kenan nan da anka ce wa min ahlil kitab daga cikin ahlul kitabi ana samun man in ta'amanhu bi qintarin shi ko ta'amana yana ta'addi ne da ala man in ta'manhu akwai wanda in ka amince mishi ala qintarin akan dukiya mai yawa cikin larabci ala ake cewa amma nan sai an ka kawo wato ba'un domin huruful jarri yanubu ba'daha an ba'd qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun kaga ba ce la ta'manna bi yusufa ba ina fatan kun fahimta to in kai mai amince mishi da qintar alƙintar ita ce dukiya mai yawa wadda ba a iyakance ta ba waɗansu sai su ce wato dinari dubu na zinariya wasu malamai ma su ce wato dukiya dai mai yawa ake nufi wadda hankali ba zai iya kai ga iyakarta ba an kama tardawa in an ce alƙintar ita ce dukiya mai yawa zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwati wal a'mi wal hasf وإن أردتم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا in an ce qintar ita ce dukiya mai yawa Allah bai iyakance ta ba ma'ana ko nawa ka bashi ajiya yu'addihi ilaika zai mayar maka da dukiyarka duk da yake kafiri ne kenan ba duk kafirai bane suke maciya amana wa minhum kuma daga cikin su man in ta'amanhu bi dinarin akwai wanda in ka amince mishi akan dinari daya to la yu'addihi ilayka ba zai mai duma ita ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai face matukar kana tsaye ka lazimce shi nan qa'iman ba ana nufin kai tsaye tsaf ba kamar yadda sojoji suke yi sentinel ba haka ake nufi ba a'a ka lazimci abu ko ba haka ba kamar yadda bahaushe yake cewa zan yin tsaye tsayin daka ba ana nufin turmi za a ka maka ba tsayin daka ma'ana ka shirya kenan wato ana nufin ka lazimci abin شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط kaga ba ce Allah subhanahu wataala ya tsaye qa'iman bil qist ya tsayu da adalci lazimta ne ko da yaushe yana tare da adalci an fahimci wannan kenan dole sai kai tsaitsayin daka ko ina za a shiga ayi sama ayi ƙasa to dole sai ya hiddo maka da dinarinka kaga wancan dukiya ce mai yawa amma ya dawo da ita wannan kuma dukiya ce ya kaɗan amma ya kasa dawowa da ita saboda zukatan mutane zukata ne waɗanda ba su da kyau to ko akwai dalili sai Allah ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabil domin sun ce mu ba mu wani laifi in muka ci dukiya ta al ummiyin sune mutanen da suke waɗanda ba yahudawa ba shi ba yahude duk mutumin da ba ba yahude ba a wajen shi ummiyina kun san asalin kalma ta al ummi shine mutumin da allazi la yaqra wa la yaktub هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته أما سو يهودا والجنس الأنصرية الجنسية الدينية shine duk mutumin da ba ba yahudi ba to ummiyi na in sun kashe ka sun kashe banza in sun ci dukiyarka kuma sun ci banza Allah ya faɗi zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil shi yasa wannan kashe kashe da yahudawa suke yi ba wani abin mamaki bane don su wannan kashin da suke yi ma mutane a duniya suna ganin neman lada ne suke yi a wajen Allah subhanahu wataala dukiyarka in sun cita sun ci banza a me yasa suke wadin wannan zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna ala allahi alkadhib kuma suna faɗa akan Allah subhanahu wataala ƙarya ko suna jingina ƙarya ga Allah domin nan ala tana nuhin sama ko ba kanan bane wada'tu alkitaba ala tawila amma malamai sun kace la yajuzu alisti'la'u ala Allah la majazan wala haqiqatan bai halatta ba a nuna wani abu yana sama Allah ko cikin hankali na an ka kaddara shi ko ko a kaddara shi a ce yana yiwa ba zai taɓa yiwa ba da haka in an ka ce wa yaquluna suna cewa alallahi zuwa ga Allah suna danganta ƙarya zuwa ga Allah amma in ka ce wa yaquluna suna faɗi alallahi sama Allah me sama Allah la shay'a fawqa Allah subhanahu wa ta'ala ba a samu wani abu sama Allah da haka duk malaman da suke tafsiri sai kaga waɗansu ba su farga ba sai ka sun ce alallahi sama Allah sama Allah bisa Allah bisa ga Allah wannan kuskure ne sai dai ka ce ana danganta shi zuwa ga Allah domin babu abin da zai iya zama sama Allah ko ba haka ba ina fatan kun fahimce ni da kyau alallahi alkadib suna jingina ƙarya zuwa ga Allah wa hum ya'lamun alhali suna da sani kaga wannan aqida ta su ta cin dukiyar mutane akan haram kuma suna danganta suna cewa wannan haka ne addinin su yake shi yasa shi ba yahude bai kiran kowa zuwa ga addini ne kun fahimce ni saboda su addinin su ne ya ginu akan jinsin su yahudawa su kadai za su shiga aljanna a aqidar su lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to su yahudawa suna ganin babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi donan aw nasara su ma nasaru suna ganin ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake akan addinin nasaranci shine abin da aya take nufi to yahudawa ba su kiran mutane zuwa ga wani addini ba su kiran mutane zuwa ga addininsu afwan me yasa saboda ko ka shiga addinin yahudanci in dai da mahaifinka da mahaifiyarka ba yahudawa bane ba za su kashe aljanna ba shi yasa in kaga iglis ko wurin bauta na yahudawa to yahuda akwai wannan kasa Niger babu yahudawa babu iglis ta yahudawa America akwai yahudawa suna da iglis tasu duk kasar da akwai yahudawa akwai iglis tasu kuma babu mai zuwa sai ba yahudi don mi don babu mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ka bauta ma Allah ko ka yi imani da Allah ko ka yi sallah ko ka yi komai in dai kai ba ba yahudi bane wutar jahannama zaka don haka su ba za su sha wahala ba su kira dan wuta zuwa ga aikin su wannan shine dabi'ar su Allah subhanahu wataala ya tsari sai Allah ce bala man aufa bi ahdi بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين sai Allah ce bala wannan yana da alaka da maganar da ta gabata in an ka ce bala wato an kore in an ka zo da magana wadda ta gabata sai an ka kore ta to sai a kawo korewa don saboda ta tabbatar da ita sun ce laisa alaina fil ummiyina sabil kaga sun kore babu wani laifi akan mu in mun ci dukiyar kowa in dai ba ba yahudi bane tsakanin ba yahudi da ba yahudi akwai haram amma tsakanin ba yahudi da sauran mutanen duniya babu haram ba sun kore wannan ba sai Allah ce bala a'a ba haka abin yake ba akwai laifi akan ku in kun ci dukiyar mutane akan ƙarya an gane wannan ko sai Allah ce man aufa bi ahdihi wanda duk ya cika alƙawalin shi tsakanin shi da Allah alƙawali tsakaninka da Allah ko alƙawali tsakaninka da mutane alkawari tsakaninka da mutane alkawari ne tsakaninka da Allah don mi don Allah ne ya umurce mu mu cika alkawari ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula ko ba ka Allah ce ba kenan in ka cika alkawari tsakaninka da ni da kai ba ni na ka cika ma alkawari ba Allah ne ya umurce ka kai wannan amma sai kaga mutum yayi ma dan uwan shi alkawari in lokacin yazo sai kaga kamar shi ne zai cika ma alkawari musamman masu hali mutum zai baka alkawarin zai baka kaza da ka zo sai shi tun kushe huska waye daukan maka ne kai na biyu kuma waye ce a cikin alƙawari Allah to me yayin sun ci abun nan waye umurni ayi ga sunan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah ne ce a cikin alƙawari ko ko malamai da suka zo suka kirkira ga aya ba malamai suka kirkira ta bar suka ce a cikin alƙawari don haka Allah ya ce a cika alkawari masu kuɗi Allah ya ce ku cika alkawari ‘yan siyasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ku cika alkawari malamai Allah ya ce ku cika alkawari talakawa Allah ya ce ku cika alkawari duk mutanen duniya Allah ya umarce ku cika alkawari shikenan man aufa bi ahdihi wanda duk ya cika alkawari tsakanin shi da Allah wattaqa sannan ya ji tsoron Allah a cikin al'amura ne ana son mutum ya zama to yana jin tsoron Allah a cikin al'amuran shi in za ka yin abu kaga Allah bai so ka daina don Allah ya ce a bari amma ba don jin tsoron abin da sakamakon da zai zo mu ko yanzu mutane sun yi jin tsoron police da jandarma da Allah ka'ida da ya ga police ya ce kai ga police tsawa ƴan kwaya na Niger wa suke tsoro Allah suke tsoro ko police wallahi ba su tsoron Allah ƴan kwaya na Niger sun yi jin tsoron police da sun ga police ko jandarma ko portar da teni sai ce to yanzu ana yin gidan kasa da su amma kai malami da ka to kana wa'azi sai ce kai ita batun shi wancan bai sa abin da yake yi ba su jin tsoron Allah nasaru turawa sun yi jin tsoron dan adam irin su da Allah subhanahu wataala duk dokokin da ake yi kasashen turai da kuka ji ana cewa turawa ba a sata kasa turai ba wai don ana jin tsoron Allah bane a'a saboda can akwai ma'ilimta in kai sata za a gane ba wai don shi da jin tsoron Allah bane shi kafiri an bai sata mm saboda ƙasarsu bincike ake yi da kasa ce dala gano ka za a yi babu hanyar sata ba a gane wanda ga jin tsoron Allah da wanda bai jin tsoron Allah sai in an samu damar aikata aiki ba a aikata ba dan Niger wani zaka ganshi nan bai bai bai bai harkokin sabon Allah bai zuwa bar bai shangiya to wannan ba wai shi ke nuna bai shi na jin tsoron Allah ba sai sun tai turai an gani ana zuwa turai sai shi aske gemi sai shi tambayi ina na gidan giya shi tambayi ina gidan karuwai da ya dawo Niger sai shi bar gemi a ba Allah shi jin tsoro ba mai jin tsoron Allah shine wanda ya samu ikon ya aikata sabon Allah kuma babu wanda ya sani sai Allah sai bari don Allah wanda yana da ikon ya rama sai ya bari don Allah wannan shine mai jin tsoron Allah wattaqa ya ji tsoron Allah kowane ne shi fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah subhanahu wata'ala yana son masu jin tsoron Allah nan man Allah subhanahu wata'ala ya kata mufrad amma jam'i ake nushi kuna fahimta ta man in an ka gane ta tana nuhin lafazinta mufradi na amma ma'anarta jam'i na kenan ya halatta wani lokaci ka kalle ta mufrad ya halatta wani lokaci ka kalle ta jam'i da Allah ce man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqiyya ya kamata ce sai ce fa inna Allah yuhibbul muttaqin saboda yana kuma da shi jam'i ne duk mutumin da ya cika alkawali babu ruwan Allah da jinsi babu ruwan Allah da nationality babu ruwan Allah da sifar jikinka aikin da kai shine Allah yake kallo Allah yana son majalisun tsoron Allah kenan duk wanda yake son Allah ya so shi yayi mi ya ji tsoron Allah in dai kana son Allah ya soka to ka ji tsoron Allah sannan in kana son Allah ya soka ka so masu jin tsoron Allah in kana son Allah ya soka ka girmama masu jin tsoron Allah amma in baka ganin kiman masu tsoron Allah to kai baka da kima wajen Allah don baka son masoyan Allah ko ba haka ba in baka son masoya Allah Allah kuma bai son ka kenan ka ji tsoron Allah ka so waɗanda suke son Allah suke jin tsoron Allah ka girmama waɗanda suke jin tsoron Allah wannan shi sa Allah ya so ka amma da kaga mutum bai girmama masoya Allah kuma yace yana son Allah ƙarya shike yi munafinci ne ina fata mun ni kenan da kaga mutum na girmama mutanen da suka shahara da fasikanci fiye da mutanen da aka san su da addini to wannan mutumin mutumin banza ne da kaga malami yana girmama waɗanda suke ba su da alaka da addini amma bai son ɗaliban ilimi bai son malamai ƴan uwa tai ba malami ne na Allah ba domin malami na Allah shi yafi kowa sanin kiman malamai shi yafi kowa sanin kiman ɗaliban ilimi amma bai son ɗalibin ilimi bai son malami dan uwa tai amma yana son masu kuɗi yana son ƴan siyasa yana son mutanen da aka harka duniya da su wannan ba malami ne na Allah ba ka'ida innal ladina yashtarun
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Allah ce innal ladhina haqiqa waɗanda kaga ba a kawo sunan kowa ba an yi wannan saboda alqur'ani babu ruwa ne da sunan wane da wane da wane sannan an yi wannan saboda babu lokacin da za a kawo sunayen mutane domin in mun ce sai mun kawo da wane da wane da wane da wane to kaga sai tashin alkiyama wannan aya ba a ƙara lissafa sunan wanda zai shiga ciki ba amma da an ka ce innal ladina to magana ta ƙare waɗanda shi yasa in zaka wa'azi ba sai ka kira wani ba ko wani masu yin aiki kaza ko ko masu yin sana'a iri kaza magana ta riga ta kare allazina waɗanda yashtaruna bi ahdillah suke musanya da alƙawalin Allah wa aymanihim da rance-rancen su samanan qalilan da wani dan abu kaɗan dan goro abin goron da ake basu na duniya imam as-sa'di a cikin tafsirinsa yake cewa wannan aya yadkhulu fi dhalika kullu man akhadha shay'an min ad-dunya fi muqabalati ma tarakahu min haqqillah duk wanda zai amshi wani abu don ya bar haƙƙin Allah a bashi wani dan abu na duniya don ya bar haƙƙin Allah to yashtaruna bi ahdillahi kenan ya sai sa alƙawalin Allah don kayi alƙawali tun can in ka zo ba za ka yi ma Allah shirka ba kayi alƙawali tun can farko in ka zo za ka yi ma Allah biyayya to sai an ka baka kuɗi sai ka ɓoye alƙawalin Allah alƙawali na tauhidi alƙawali na sallah alƙawali na menene kai dai ka bada shi samanan kalilan dan abu kaɗan don mi duk abin da za a baka ya zamanto madadin alƙawalin Allah to wannan abu kaɗan ne komi na da shi yasa waɗansu sun sai da alkawalin Allah da matsayin da an ka basu na duniya wasu kuma sun sayar da shi da kuɗi waɗanda za a basu su kashe waɗansu kuma sun saye shi saboda neman yarda wani ina fata an fahimce ni shi wani ya sai da alkawalin da ya ma Allah da mata ta yi don in mata ta yi ta ce ga abin da za a yi kai tsaye bai ma tuna abin da Allah yake so in ka ga ya tuna abin da Allah yake so to sai inda ba ta ce ta yi umurni ba kaga ya sai da alkawalin Allah da ita zai kama biyarta zai kama biyarta sai ta halaka shi gaba daya sai ya kai inda bai da tunani bai san abin da zai yi ba shi yasa wani malami da ke ba ku labari na kasar Saudiya da ya je kasashen turai ya ga wata batura ya ce yana so ya aure ta ta ce ita sadakin ta tsada gare shi ya ce a sadakin ta bai da tsada ta ce ita ba kuɗi bane sadakin ta ita kirista ce kuma ba ta auren musulmi shi kuma musulmi ne sadakin na da tsada ko bai da tsada ana tahiya ana tahiya malam yace ya shawara sai ga bai iya hankuri sai kafirci ya shiga kristanci saboda ita kuma ya mutu haka shekara ya kai shekara 60 kuma ya mutu haka kaga ya sai da alƙawalin Allah da samanan kalila wannan matar wadda shekara 10 zuwa 15 jikinta duk ya rukuce ya ruzubi ba ta kalluwa yana nan ka ta cikin internet ka diba ka rubuta Abdallah Al-Qasimi babban malamin Saudiya ne yana daga cikin manyan manyan mailimta amma yanzu ya kafirce kuma bisa ga kiristanci karshe ma ya bar kiristancin ya ce duk addini ƙarya ne ta yi kadiba cikin internet ka shiga google in larabci kake ji ka rubuta abdalla alqasimi in faransai kake ji ka rubuta abdalla alqasimi da q in english kake ji ka rubuta abdalla alqasimi zaka ga tarihin shi da rayuwa ta kaf ya kafirce yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila duk kai sake ka biya ma wani jin dadin shi ka saba ma Allah to ka sai da alƙawarin Allah da wannan abin shi da abinda ayat ke karanta suwa shi ne sa'ad yace duk wanda an ka bashi wani abu duk malamin da za a bashi kuɗi ya koya ayoyin Allah ya ki bayanin gaskiya shi ma ya saruna bi hadillahi wa imani musanan kalda an baka kuɗi sai kai shiru ko ko malami a dauke ka kai tallar kundi na shashanci ga addini ana ba ku ana ba su kuɗi suna sawa cikin aljihu suna zuwa suna cewa ai alqur'ani ma ya ce kada ai ma yarinya aure sai ta kai shekara 18 qur'ani ma ya ce a sa kafot ka ji wai alkur'ani yace haka don mi don saboda an ba su kuɗi yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila sai dauko aya dama kauye ake kai su don sun san birni wannan ba ta yi sai a zo gidan hakimi a aje shi sai sallar la'asar ta yi bayan kauyawa sun sabko daga wajen aiki sai a kawo manya manyan baful guda biyu dama duk yini jika hamsin aka dauke su akwai envelope shikenan sai a sa kira'a da an sa kira'a sai mutane su taru sai ce to lalle kafatukin nan ba wani abu na ba wanda a haram waɗansu ma da suka ganin kamar abin na haram na ba haka nan na ba Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku sanya kanku cikin halaka idan mutum ya sadu da ɗaya mace babu kafat da zai ɗauka da ciwo amma in ya sa kafat bai tashi da ciwo kaga ya kare kanshi daga halaka magana ta riga ta kare kudi subhanallah to waɗannan su ne suke sayar da ayoyin Allah alƙawarin Allah dan haka wannan aya ta shafi malamai ta shafi kowa kuma duk kai yi sake an ka baka wani abu ka bar shi ka bar abin da Allah ya umurce ka ka amshi wannan abu to kai musanya in ma wata yarda wani mutum ce ka karba to ita ma musanya ce kai domin yarda Allah ce ka sai da yarda wani shi ko Allah ba a san yarda ce ba a san yarda shi da ta wani sai dai a gyara ma Allah da ya bata ma wani da rai sannan kuma wa aimanihim haka mutumin da yayi rantsuwa da Allah don saboda ya samu wata bukata ta duniya yau ko ina shi gashi nan rantsuwa da Allah samanan kalila dan abu kadan da za ka rantse da Allah bisa ga ƙarya a baka miliyar guda bai kai darajar wannan rantsuwa ba da za a tarda ma duk kuɗin duniya gaba ɗaya a baka su a ce ka rantse da Allah bisa ga ƙarya waɗannan kuɗin ba za su kai kimar rantsuwar da kai da Allah da ƙarya ba ko za su kai to amma yanzu fa kasuwanci yanzu in ka shiga cikin kasuwa ɗan kasuwar da bai rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya ɗan kaɗan ne kamin su mutane yanzu sun bai da rantsuwa ga Allah abu ne ma mai sauki sai mutum sharanci kai ba ma rantsuwa da Allah ga ƙarya ba akwai mai cewa ba ni kuɗi mun tai lahira in baka akwai masu waɗin wannan to ba ni baka kuɗi na kuma Allah ya rubuta abin da ka faɗa kuma ranar tashin alkiyama sai ya ma hisabi akan shi na kiya ban baka ba dai ka nuna min baka da imani ba ai ni na huta dan dama mai mai jin tsoron Allah na nake so in ba amana tunda kai baka jin tsoron Allah ba zan bayar ba kuma abin da ka faɗa kuma ranar tashin alkiyama tsakaninka da kai da ubangiji ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah Allah ce duk wanda sai da alƙawalin Allah da dan wani abu na duniya kamar malaman Yahudawa da suka boye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a girmama su suka boye ayoyi na gaskiya don saboda taimakon da suke samu ga mutanen su suka ki gaya musu gaskiya kamar malami ya zamna tare da mai kuɗi ana tafiya ya ki gaya mai gaskiya me yake so saboda a rinka bashi kuɗi kaga yashtaruna bi adillahi wa aymanihim samanan qalila ba su da wani rabo na tashin alkiyama don saboda sun amshi nasu rubutun da nan duniya sun sayi an sai san musu sun ba da ayoyin Allah an ba su kuɗi to ba shikenan ba waɗanda suka yi hakuri da talauci ba su canza ayoyin Allah ba su ko nasu rabo da tasirin alkiyama wala yukallimuhumullah Allah subhanahu wata'ala ba zai yi musu magana ba Allah subhanahu wata'ala ba zai yi musu magana ba nan malamai suka ce ana domin ba zai yi musu magana magana ta rahama ba domin akwai alkalamul mutlaq akwai mutlaqul kalam nan ana nuhin ba wai alkalamul mutlaq ba an kore ba Allah ba zai yi magana da su ba gaba daya a'a domin akwai ayoyin da suke nuna Allah zai yi magana da kafirai ranar tashi alkiyama alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون duka wannan ya nuna cewa za a yi magana da surar tashin alkiyama ko ba haka ba to kuma na an ce wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba kaga wani ce alqur'ani akwai kuskure ciki a'a ba ana nufin Allah ba zai musu magana ba kwata kwata an gane ni ba alkalamul mutlaq mutlaqul kalam ana nufin Allah ba zai yi magana ba kawai mm magana da zai yi da su magana ce ta kaskantarwa domin asalin magana dan ka samu rahama masu imani a ranar tashin alkiyama Allah zai yi maganar su magana ta rahama amma waɗannan wala yukallimuhumullah Allah ba zai yi musu magana ba magana ta rahama magana ta tausayi amma Allah zai yi musu magana ta tozartar da su Allah zai yi musu magana ta walakantar da su irin waɗannan ayoyin alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba ba zai kalle su ba kallo irin na rahama nan ba ba ka ce Allah ba zai kalle su ba domin Allah subhanahu wataala komai yana gani la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama yawmal qiyama ranar tashin alqiyama wala yuzakkihim kenan ko da ranar tashin alqiyama da aka ce Allah yana kallo su kallo irin na rahama Allah ba zai musu ba ina fata kun fahimce ni Allah zai kalle su a nan duniya yana ganin su Allah zai kalle su a lahira yana ganin su amma ba zai kalle su ba kallo irin na rahama wala yuzakkihim Allah subhanahu wataala ba zai tsarkake su ba domin duk muktumin da ya riga ya mutu ya mutu kafiri ƙarya ta kare wallahi duk abin da zaka yi ka gyara da Allah kafin abu sa kahu duk abin da zaka yi wallahi ka gyara da Allah kafin rana ta fito daga yamma ta faɗi gabas duk abin da zaka yi wallahi ka gyara da Allah kafin mala'ikin mutuwa ya sallamu ba da mala'ikin mutuwa ya sallamuwa wallahi ƙarya ta kare babu lokacin gyarawa don haka wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim sannan suna da azaba mai radadi Allah ya tsare mu sai Allah ce wa inna minhum
wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wa inna minhum haqiqa daga cikin su kaga har yanzu Allah bai ce dukkan su ba shi yasa malamai na uslubul ilmi suke cewa duk lokacin da zaka rubuta wani littafi ko wani bahasi kada ka ce duka sai ka tabbatar da duka ne domin lokacin da zaka ce duk mutane suna yin kaza in aka samu mutum guda bai yi kai ƙarya a bincike na ilmi dole fil bahthil ilmi kada ka ce kullun nas ko ka ce aksarun nas ko ka ce al aghlabiyya amma da ka ce kullun nasu dukkan mutane da an samu mutum guda bayi magana ta kare shi ya samu kuma hukuncin mu a yanzu da maganganun nan muke yi a yanzu duka ne muke cewa duk mutanen gari kaza ɗan iska ne duk mutanen kaza kaza ne in dai kana son mutane sai kai musu adalci kace duk na gari ne ina fata an fahimce ni in baka son mutane sai kace duk ba mutane ne na gari ba wannan kuskure ne ina fata kuna fahimta ta da zaran kana adawa da wani to kai hankali wajen yi mishi hukunci ka dibi alqur'ani minhum Allah yake cewa nan Allah ce wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima sannan kuma nan yace wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitabi wa ma hum min al kitab a wani wuri yace laysu sawa'a min ahlil kitabi أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يغفروه والله عليم بالمتقين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون منهم الله in ka tashi hukunci ko kana son mutane ko baka son su ka rinka cewa wasu daga cikin su kak ka game gaba ɗaya in akwai wata fami da kake rikici da ita kace duk dan famin nan bai albarka to albarka ga hannunka take wa inna minhum haqiqa daga cikin su la fariqan ana samun wata jama'a yalwuna alsidatahum bil kitab waɗanda suke karkatar da harshen su shine yalwuna litahsabuhu min alkitab sai ku sa tsammanin suna karanta littafin ka san in mutum ya tsere ma shi ka wayo sai shi maka wani abu kamar haka nan ne amma ba haka nan bane ko ba haka ba yanzu in mutum na jin larabci in bai jin tsoron Allah kawai sai shi gyara larabci sai ya karanta ma ya ce ma ayat Qur'ani ce sai ka ce sadaqallahu alazim ko kana jin larabci ba kai sai ya kama larabci ya gyara ya gyara sai ya ja murya in ya kai karshe da ya kai karshe sai ka ce sadaqallahu alazim dan baka iya gane cewa ba ba alqur'ani bane ko ba haka ba to su ko ce su karkata suna karantawa sai a sa tsammanin at-taura ce suke karantawa sai Allah ce li tahsabuhu min alkitab dan ku zaci cewa yana daga cikin littafi wa ma huwa min alkitab alhali bai daga cikin littafi kenan dubara ta an kai abu ne yare ne baka jin shi ko ko littafi ne baka san shi ba hadisi ne baka san shi ba to bari ai ma dubara a karkata aje a kawo maka shi yasa in baka yarda da mutum ba in ya kawo aya tambayi shi a ina take in ya ce ma hadisi ne kace a ina shike wani littafi yake kaga yanzu na ana bambanta mai gaskiya da mai kariya وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله suna cewa daga wajen Allah yake kenan ba yau na aka saba ma Allah ƙarya ba alqur'ani ba ya canza shi amma ana iya fassara aya ba daidai ba a ce haka Allah subhanahu wataala yake nufi sai a zabura a ce min indillah masu aikata alfasha su danganta ta zuwa ga Allah wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha mai aikata sabon Allah yanzu in ka tambaye sai ya ce maka a ai Allah ma yace aikata ko ba haka ba kamar mutane daga zuwa wajen bokaye in ka tambaye su me yasa sai ku ce ai Allah ya ce tashi in taimake ka kenan Allah ya ce ka tafi wajen bokaye ko menene nufin shi ka ce Allah ya ce tashi in taimake ka kenan Allah ya ce ka tafi wajen boka domin in baka tafi wajen boka ba baka tashi tsaye ba shi ko Allah ba zai taimake ka ba sai ka tafi wajen boka wannan shi ne abin nufin su wa yaquluna huwa min indillah wama huwa min indillah suna cewa daga wajen Allah yake alhali ko ba daga wajen Allah yake ba wa yaquluna ala Allahi alkadhib suna fada suna danganta ƙarya suna kirkira ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah mun ce ba a cewa sama Allah domin babu abin da ya halatta a ce yana sama Allah ko hakika ko majazi wa hum ya'lamun ba wai dan suna da jahilci ba ba wai dan busan abin da suke aikatawa ba a'a sun san ƙarya suke yi kuma suke dauka su jingina shi zuwa ga Allah sai mu karanta waɗannan ayoyi ma kana li bashar ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Allah ya ce ma kana li basharin bai dace ba ga wani mutum an yi Allahul kitaba Allah ya bashi littafi wal hukma sannan Allah ya bashi wato hukumci sanin shari'a wan nubuwa kuma Allah ya bashi annabta bayan Allah ya faddala shi bayan Allah ya fifita shi ya bashi waɗannan abubuwa thumma yaqulu linnas sannan ya zo daga baya ya ce ma mutane kunu ibadan li min dunillah ku kasance masu bauta mini koma bayan Allah walakin sai dai wannan mutumin wanda Allah ya ba littafi wanda Allah ya bashi hukunci wanda Allah ya bashi annabta yana cewa kunu rabbaniyina ku kasance masu dangantuwa zuwa ga ubangiji masu bauta ma Allah saboda kasancewa shi ya cancanta a bauta mai shine rabbani bima kuntum tuallimuna alkitab saboda abinda kun ka sani na littafi ko ko abinda kun ka sanar na littafi wa bima kuntum tadrusun don kuma saboda abin da kun kasance kuna karatu ma'ana tun da kuna da ilmi bai dace ku bauta ma wani Allah ba sai ce wala ya'murakum ko kuma wala ya'murkum bai zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban su zamanto ubannin gidaje ma'ana abin bauta يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيدنا فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا